أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهج إلى يوم الدين حقق نبيه ميلاد الأبد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من أبو الله سبحانه وتعالى da ya kawo wannan daren mai albarka ga shi za mu ci gaba da karatukan da ake gabatarwa a irin wannan daren alhamdulillah ana farawa ne da zaman ko ina za a tashi a man an kai mustafo an fara kusa ko kuma ina ne za a tashi shafi na to 21 bismillah rahman rahim al-kulliyatul hams abubuwan da ake kira kulliyat guda biyar wa ta'rifatuha da irin ta'arifin da ake bayarwa gare su ta yiwu akwai wanda suke bin ilimin mantiki a turanci ko a harsuna na zamani ya a turanci ake kiran kulliyat da turanci ake kiran kulliyat kowa wanda ke bin ilimin mantiki a turanci akwai littattafai da yawa na ilimin mantiki a turanci sannan akwai littattafai da yawa a ilimin mantiki a harsuna na turawa ba turanci kadai ba kamar faransanci kamar italiyanci spaniyanci portuganci jamusanci da sauransu wanda kusan da kalmar da suke kira ɗaya ce sai dai ɗan bambancin yadda ake kare harshe wajen faɗa ko inda asalin kalmar kamar ta girikawa ce ya ake kira ba wanda yake bi categories categories ko categories cewa ga wannan bangaren jinsi fasalu ga da sauransu ko shine categories alkulliyat lamsu ta'rifatu da ta'rifin da aka bayar akan su wal kulliyu shi kulli bi tibari afradi in an isna da ɗaya ɗaya wasa ala hamsati aqsami a iya kasa shi gida biyar jinsu akwai kulliyin da ake kiransa jinsi wa nau akwai wanda ake kira nau'i wa fasulu akwai wanda ake kira fasulu wa hasatu akwai wanda ake kira hasatu wa arun am akwai wanda ake kira arun am kowanne a cikin wannan guda biyar din za a kawo ta'arifinsa wato za a faɗi me yake nufi jinsi me yake nufi nau'i me yake nufi fasu me yake nufi hasa me yake nufi arun am me yake nufi tarifin jinsi tarifin abin da ake kira jinsi wa huwa al-kulli alladhi yakunu dahilan fi mahiyati afradi shine duk wani kulli da zai zamo ya shiga a hakikanin ɗaiɗaiwarsa jinsi kulli ne wanda ya shiga a hakikanin ɗaiɗaiwarsa wai tulaqu ala al-haqa'iq al-mutarifa amma ya zama ana amfani da shi bisa haƙiƙu mabambanta a nan wani babban abin da za a gane shi ne shi jinsin hawa-hawa ne amma dai a duk inda aka sami jinsi za a samu yana da ɗaiɗaiwa kuma ɗaiɗai wannan tayo wannan ga hakikar ɗaiɗaiwar wannan ga hakikar ɗaiɗaiwar wannan ga hakikar ɗaiɗaiwar wato ɗaiɗaiwar tayo su zama ƙarƙashin hakiku daban-daban ma'ana ke ne zama suna da set-set daban-daban wanda gaba ɗayansu ba wata haɗuwa sai dai haɗuwa ƙarƙashin wannan jinsin na gaba ɗaya ina misali yanzu kamar aka ce abu mai rai abu mai rai a ya haɗa da mutum mutum mai rai ne ya haɗa da doki doki mai rai ne ya haɗa da tsuntsu ya haɗa da balbela ya haɗa da me ya haɗa da ƙwari duk waɗannan masu rai ne dukkaninsu sun shiga ƙarƙashin jinsin mai rai amma kuma kowanne a ciki yana da tasa haƙiƙa shi yasa irin nan in aka bi wani hakikun sai a ce ko hakika daga ciki za a yi kiranta nau'i yanzu kamar shi insanu nau'i ne kamar a wuhush namun jeji nau'i ne kamar al'an'am dabbobi na gida nau'i ne kamar addu'o nau'i ne wanda dukkaninsu suna karkashin jinsi da ake kira alhayawan abubuwan da suke mere suna karkashin abin da ake kira mere shi yasa akan sa jinsi yakan kunshi nau'o'i da yawa wanda wani nau'in shi a kansa kuma aka duba a iya cewa shi ma ya koma jinsi karkashinsu akwai nau'o'i da yawa yanzu shi kansa kamar mutum ta yi a sunance shi a matsayin jinsi wanda a ƙarƙashinsa akwai nau'o'i da yawa misali a ƙarƙashin jinsin mutum ɗan adam akwai farar fata akwai baƙar fata akwai wanda suke yalo ake kiransu kamar irin mutanen china da makamantansu kaga wa'annan duk kowanne a cikinsu a nan a iya ɗaukansu a matsayin nau'i wanda yana ƙarƙashin jinsin da ake kira dan adam ko mutum yawa a shi yasa akwai da abin da ke jinsi to akan iya samun nau'i karkashin sa sai akan samu kuma wani jinsin ma karkashin sa wanda shi ma a iya samun nau'i karkashin sa shi yasa shi kansa jinsin hawa hawa ne akwai jinsi na gaba shine misalin aka ce jiki yanzu aka ce jiki ya hada da duwatsu ya hada da masu rai ya hada da ƙasa wa'annan jiki ne a shi yasa wannan jinsi ne babba don ya kunshi wa'yansu jinsunan ma da yawa a ƙarƙashinsa shi yasa shi kansa jinsin hawa-hawa ne wai da kwanan haƙaƙin mutalifa kalhaiwa kamar mai rai fa innahu dahilun fi mahiyatil insani wal faras cewa wannan mai rai ne ya shiga haƙiƙar a cikin haƙiƙar mutum mutum lalle kan mai rai ne a haƙiƙarsa abu ne mai rai haka nan doki abu ne mai rai ko abu ne wanda ke karɓar rayuwa wai da kwal al'adami wal faras wal ibil ana sukin sa bisa dan adam shi haiwa ana sukin sa kan dawakai ana sukin sa akan raƙuma shi yasa anan in an duba haiwan a matsayin jinsi ya zama dan adam nau'i ne da ke karkashin wannan jinsin ya zama dawakai nau'i ne da ke karkashin wannan jinsin ya zama raƙuma nau'i ne da ke karkashin da ke ƙarƙashin wannan jinsin sai nau'i shi ne na biyu daga cikin kulliyat tarifin nau'i tarifin nau'i wal kulliyar da zai kunu aina hakikati afradi shi ne kulliyin da yake zamowa shi ne ainihin hakikat ɗaiɗaiwa wai da kwalar afradi mutane fatil adad wa mutafikatil haƙaƙi ana sakin nau'i akan ɗaiɗaiwa wanda yake sun bambanta a yawansu amma dai a hakikarsu duk sun gamu misali kamar aka ce ɗan adam ɗan adam abu ne mai yawa daban-daban daban ga 'yan adam na indiya ga 'yan adam larabawa ga 'yan adam turawa ga 'yan adam afirka ga 'yan adam afirka ɗin hausawa ga 'yan adam yarabawa ga 'yan adam kada dukkan waɗannan sun shiga cikin mutane kuma a hakika kowane a cikinsu shine cewa shi dai mutum ne abu na farko sufa da za a bashi shine cewa shi mutum ne mutumin indiya mutum ne mutumin china mutum ne mutumin najeriya mutum ne bayarabe mutum ne bahaushe mutum ne duk wayannan mutane ne ko ba wani a cikinsu da za ka ɗauka ka ce ai wannan a shi ba mutum ba ne ko kuma dangane da zama wasu mutane dai duk ɗaya ne a ce ko kabila kaza an fi ganin kirkinta ko an fi ganin kaza ɗinta amma dai ba zai za ka iya cewa ba mutane ba ne wa'inda duk kake iyaka ganin kirkin su ba za ka ce sun fita daga zama mutane ba haka nan ganin rashin kirkin su ba ka ce sun zamo ai ba mutane ba su ɗin ma dai mutane ne ko shi ya sa irin wannan sai a ce nau'i ne fa innahu ita kalmar mutum yudlaku ala zaidun wa amrin wa bakarin ana sukinta bisa mutumin da ake kira zaidu ana sukinta bisa mutumin da ake kira amru ko wanda ake kira bakaru wa gairihim da wani su ma min allazina yahtalifuna wato adadal la haqiqata daga wanda yake sun bambanta dangane da yawan su amma ba wai a haƙiƙa su ba shi yasa ta yi ma wani ayya kuskure ya dauka cewa zaidu shine amurko ko ya dauka hassan shine usaini ko usaini shine hassan amma kaga wannan dangane da adadi ne ko dangane da suna amma dai ba a hakika ba shi yasa ma har take yiwa ai kuskuren ɗaukar ko ko a ce a wanda ake kira balarabe wani ya ɗauka cewa a ai sunansa ɗan ladi ko ya ringa ɗaukar sunansa ɗan ladi saboda dai duk hakika dai ɗaya ce eh da hakikar dan ladin da hakikar balaraban ɗaya ne mutane ne illa iyaka kawai wannan na ɗaya ne wannan na biyu ne ko ko wannan ɗaya ne wannan biyu ne to a ko mu kwana a nan sai a ci gaba da fassal an guda biyu daga cikin kulliyatul hansu an faɗa cewa in Allah dan an dawo karatu za a dawo a bi wa'annan yanda a wancan kafin a yi hudu wurin da za a yi zama na ƙarshe aka yi wato a waɗannan wasu daga cikin littattafan ko a ilimin da ake karantawa guda biyu aka yi wasu kamar tambayoyi a kai ko an yi a kan sharifi an yi a kan aruri ko amma ba a yi mantiki da balaga ba to insha Allah ta'ala za a zo a yi a kan mantikin ma na ganin ko zama ne zuwa kuma da Allah wata hanya ma da za mu ƙara bi yana zama an ƙara fahimta shine masalan duk ilimin nan guda hudu da nake karantawa guda uku a cikinsu suna da tarbiki a bismillah tasarifi ka iya tarbikinsa a bismillah mantiki ka iya tarbikinsa a bismillah balaga da ɓangarorinta guda uku ma'ani bayan badi'i duk ka iya tarbikinsa a bismillah to Allah dawowa ma za ne mu sake bin su ta fuskar ita bismillah yawa a san me tasiriki yake faɗa a kan bismillah me mantiki ke faɗa a kan bismillah me bayani da bayan da madi ke faɗa a kan bismillah an san qur'ani ba waƙe ba ne bismillah ko tana cikin qur'ani ko ko da akalla ta ta cikin suratul naml inna min sulaiman wa min sulaiman wa min qur'ani ba waƙe ba ne shi yasa kenan a iya cewa ta wannan ɓangaren ai ba ruwan aruri da Qur'ani tunda yake shi aruri mawru'in sa abin da yake wake illa dai iyaka wasu yawa don koyar da arurin sukan dau kalmomi na Qur'ani ma su tabbikin wani abu daga cikin ilimin arurin akai don a ga iyaka fahimta yanzu misali a ce a bismillahir rahmanir rahim a fidda asbabu ko autar kaga bis daga ji an san menene sababu hafif ne ko mil shi ma sababu hafif ne ko la sababu hafif ne ko hir hir sababu hafif ne ko raha sababu hafif ne ko ma sababu hafif ne nir sababu hafif ne ko rahi matadar majmu'u majmu'u to rahim mitin shi ne na ƙarshe kawai tunda ba a faɗin sababu sai ya kai kalma biyu ko sai za a sai ne mu ja kawai rahim to bashi ne rahim ɗin a matsayin wata majmu'u ko a to a takaice kenan za mu dawo ne mu bi ita bismillah ta wannan fannoni guda uku ko ilman guda uku ko ilmai guda biyar ma tunda ita balaga ilmai uku ce a haɗa ko da da ma'ani da bayan da badiyu ana faɗa cewa wanda zai fara katuwa a ce ga wani yana ba da katuwa amma da za ka tambaye shi mai ma cikakken irabi na bismillah ba zai iya ba ai wannan abu mamaki ne inda gaskiya ake ya kamata a ce a ɗaure shi sai ya manta ma yana ɗaure sai mutum ce ba zuwa ko yanda mai nazar mutamar na daga kan allawa yake faɗa wa ba a ruhu misti wa huwa jahilu iraba bismillahi an hugati sai za mutum ya kama kansa gaba da fatuwa alhali idan da za ka ƙure shi ya yi irabin bismillah bai iya ba to ba wai lirabi kawai na bismillah ba bayani ma akan bismillah ta bangaren ilimai daban-daban inda ita bismillah akwai bangaren bayani akan ta wanda yake ya shafi usulul fiqh akwai wanda yake ya shafi fiqhun kansa yawa akwai wanda yake ya shafi ishtiqaqi akwai wanda yake ya shafi warqu akwai wanda yake ya shafi lugga akwai wanda yake ya shafi tauhidi akwai wanda yake ya shafi hadisi yasa akwai malamin da yake ya yi littafi musamman akan wasu ilimai wanda za a gano su ko za a bin nan ɗinsu za a yi tafikinsu a bismillah wanda ya kawo wajen ilimai goma sha biyar daban daban daban daban wala Allah a hankali za mu bi wannan littafin Allah ya mana taimako Sallar isha sai bi shi na tasiri